أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدساك سادوا دكو wannan masallaci na institutem wanda yake a fas da mai kadizel a nan garin yamai inda kuma muna karatun muqaddima ta adwa'ul bayan ta sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'an musulmi a satin da ya gabata mun tsaya ne a safha ta 27 haka ne za mu tashi akan masail ta ta'allaku bil bayan nan ne za mu tashi aiko na'am سيكون دار على بيان النفس من غير معارض من من غير معارض min ghairi معارض
yawwa a ba matsala a tsaya dai sai an tantance sai a fara ai ba matsala to arama arama kaji inda jamhuri sun ka teku
wani ibara ne na ake wa yanzu inda malam to shi ke ba matsala yanzu an gane inda ake teku to madalla ya yi kyau ba komi ka san shi yasa malaman hadisi sai kaji an ce wahamu wahamu wahamu to masail ta ta'allaq bil bayan dan ya ko to kafin mu shiga cikin bayani akwai mas'ala guda da nake son idan yi bayani kanta akan abin da ya shafi haddi na wannan zancen zina da aka yi na baiwa idan ta yi zina ko ba haka ba to nassi da ya zo sai ce fa'iza ahsanna ko uhsinna a wata ƙira'a fa'in a taina bi fahishatin fa'alihin da nisfu ba alal muhsanati min al'adab kina idan sun yi aure idan baiwa ta yi aure tana da rabin abin da ake yi ma wato al-muhsanati ne al-hara'ir muka ce bulala hamsin za a yi mata ko tun da waccan ɗari ne to shine sai ma jamhurin malamai su tafi cewa ita baiwa ko ta yi aure ko ba ta yi aure ba ko ba haka ba bulala hamsin ne don ya ce fa'iza a sanna to kaga wanga sharaɗi ne to idan musu yi aure ba kuma menene hukuncin su to sai malamai suka ce a nan ya faɗi hukuncin masu aure don su ne hukuncin su fi tsanani wadda ba ta kai gare ta ba kenan bai dace a ce ko su zo daidai ko ta yi ƙasa kenan shi suka ce bulala hamsin ake ma baiwa ina fata an fahimci to amma an samu ra'ayi na biyu wanda su suna ganin ita baiwa idan ba ta yi aure ba ta yi zina to babu haddi a kanta ma'ana ba a mata bulala hamsin sai dai adibi abinda za a yi mata na ta'aziri ta'aziri kuma shine abinda nassi bai zo ba amma ana iya zabar mi za a iya yi an bar wakilci ga alkali ko ba haka bane sai kuma ra'ayi na uku kan wannan matsala shine waɗanda suke ganin cewa za a yi mata bulala ɗari saboda an ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum wa mi'ata darda sun kace kawai tunda baiwa ita nassi bai zo ba kawai a mata bulala ɗari kaga irin wagga mazhaba ce ta yan zahiriya idan ya zama tuma wadda ta yi auren tunda ya idan ta yi aure haddinta ya fi ƙarfi bisa ga ko tsanani bisa wadda ba ta yi aure ba to ya za a yi ta baiwa a ce wadda ta yi aure tana da bulala hamsin wadda ba ta yi aure ba ba ta bayan aure ba ita tana da bulala ɗari kaga an juyar da mi an juyar da ka'ida ta shari'a domin ɗa galibi shine fi tsananin abin nan samun tsanani a wajen hajji mun fahimta ko to ra'ayi na ƙarshe kuma shine ra'ayi na wani malami da ake kira abu thawr shi ya ce to fa idza ahsanna fa in atina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-'adab suna da rabi ya ce to muhsanat waɗancan alhara'ir ajiyo an kai a jefe su hasu mutu ko ya ce to tunda bai rabuwa kawai ita ma nisfin tunda ba a iya cika shi kawai a cike mata a kashe ta ina fata an fahimci ni ya ce to amma qabla al-ihsan idan ya zama to kafin ta yi aure ne ina fata an fahimta sai ta yi zina ya ce to ai mata bulala hamsin ibn kathir da ya zo a karkashin wannan ya ce akhta fi fahimil aya ya yi kuskure wajen fahimtar aya tunda menene kuskuren da ya yi a wajen fahimtar aya cewa ita aya ta yi zancen wadda ta yi aure idan ta yi zina a mata bula da hamsin to shi ko sai ce a'a a jefe ta saboda irin waccan ya wadda in ta yi aure ita jefe ta ake yi to sai a raba yanzu bai rabuwa kaga ya yi kuskure wajen fahimtar aya ya ce wa khalafal jamhur fil hukum kuma ya saba mu jamhur a cikin hukunci don haka za ku ga irin waɗannan matsaloli suna bijirowa yana da kyau a rinka sanin su da irin yadda ake tattaunawa ina fatan an fahimta me yasa ba a kashe baiwa na wancan satin na gaya muku daga cikin hikimomi shi bawa matsayin kuɗi yake shi kuma haddi ba an yi shi bane karan kanshi don ana son a yi haddin a'a ana son a tsarkake al'umma ne kuma a yi wato ba da tsoro ga masu aikatawa da aka yanke hannun barawo ba da ana so a yanke hannun shi bane saboda a ɗauki izina ne to bawa idan aka ce a kashe shi to shi kuma akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam wa zai biyan saura baitul mali zai biya shi yasa sai malamai suka ce bulala za a yi ma bawa babu zancin kisa amma ƴan qur'aniyun sun kafa kai sun yi tsaye sun ce sai an kaza an yi kaza Allah ya sauka su ƴan qur'aniyun kawai bulala ɗari ya azzani to wazzani ba zancen ba wanda ba ba ba kaza kaza kaza sai dai in baiwa in ta taɓa yin aure kawai a mata bulala hamsin shi kenan su ba kyamun da sun ka sani kenan Allah ya kyauta to sai mu ci gaba da karatu masail ta ta'allaku bil bayan mas'aloli da suke da alaka da mas'ala ta bayani al mas'alatu al ula mas'ala ta farko malam yace idza warada idan yazo ba'da al mujmali bayan mujmal in an ce mujmal shine nassi wanda yazo a dunkule ma'anarsa ma'ana biyu yake dauka kuma wata bata rinjayi wata ba shine tasawa yake nan to in an ka samu bayan wannan nassi da yazo a dunkule qaulun magana ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ayata alqur'ani wa fi'lun da aiki an gane ko bayan wannan nasin wanda zo a dunkule sai gashi wata aya ta zo kuma ga aiki a aikace to malam yace fala yakhlu al-amru min wahidatin min thalathi halati al'amarin ba zai wuce hali guda uku ba to mu tsaya mu ji su na farko al'ula an yattafi ƙalƙaunu walfi'ilu ya zamanto da maganar da ta zo baya bayan wancan nassi da addun kule da aikin sun zama sun yi ittifaki sun zamanto daidai wa daida ma'ana babu wani wanda ya ƙara wanda ya fi wani faɗin ma'ana shi da abin da ake son a ci misali mutum ya yi bayani yadda ake sallar azahar ya ce ana yin sallar azahar tun daga kabbara ya yi bayanin ruku'i da komai da komai har ya ƙari raka a hudu ba sallar azahar ta ƙari ba sai ya tashi kuma sai ya yi ta a aikace ce ku duba ga yadda aka ga yadda aka ga yadda aka yi ta a aikace raka a hudu a bayani raka a hudu a aikace sun zo daidai ko su zo daidai ba to shi ina son mu fahimta na da kyau saboda kaya a shiga cikin bayani athaniyatu na biyu an yazidal fi'lu alal qawli ya zamanto aikin yafi ƙari akan magana kidan magana ta zo a takaice misali sai zamanto aiki na raka'a hudu akai amma bayani na raka'a biyu akai wanda ne fi wani aiki an yazidal qawlu alal fi'li ya zamanto magana ta wuce aiki kidan ya zamanto an yi aiki a aikace raka'a biyu an yi bayani na raka'a hudu to dole ne ba yadda za a yi dole sai an samu wannan hali na fatan kun fahimta to bari mu ji abin da zai biyo bayani malam ya ce to malam ya ce fa'in ittafaqa al-qawl wal fi'lu ma'an idan aka samu halin da da aiki da kuma mi da kuma bayani suka zo daidai malin ya ce to falmutaqaddimu minhuma huwal mubin kinan shine mai bayani aya ta sabka Allah cewa aqimus salata ku tsaye da sallah to da an ka ce a tsaye da sallah sai manzo misali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko sai ya zo sai ya bayanin sallar azhar bayan ya ƙare bayani sannan kuma lokacin sallah ya sai tashi ya sallah to kenan cikin wannan hali bayani shi ya fassara wa aqimus salata aiki ta akidi mun gane da kyau tau kenan fa in ittafaqa al-qawl wal fi'l ma'an fal mutaqaddim minhuma huwa al-mubin wa thani ta'kidun lahu kama law qala yace kamar dai misali shi malama ya kawo nasa misali kamar dai da Allah ya ce ba'da nuzuli ayatul qat'i fi sariqa bayan aya ta yanka yanke hannun barawo a lokacin da ya sata ta sabka al-qat'u min al-ku'i sai bayani ya ce yankewa ana nufin daga tafin hannu misali wa kuti abil fi'il min al-ku'i bayan an faɗi wannan magana sai an ka yanke hannun a aikace shine bil fi'il an gane ko to to kaji yadda yake to abinda ake son a ce idan kuma aiki ne ya gabaci ya gabaci bayani to shi bayani kenan shi aikin shi yayi bayani to idan kuma bayani ne ya gabaci ya gabaci aiki to kenan wanda ya gabata cikinsu shi ne a bayani mun gane da kyau wa aqibu salata ku tsaye da sallah sallah azhar misali to idan bayani aka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin yadda ake sallah azhar sannan yayi sallah azhar to bayani shine fassara wancan aiki ta akidi na amma idan da anka ce wa aqimus salata a tsaye da sallah azhar sai ya tashi yayi sallah suka bi shi bayan ya ƙara sallah azhar kuma sai musu bayanin yadda ake sallah azhar to kenan aikin shi ya fassara shi ko bayani shine ya zama to ta'kidi mun fahimci wannan da kyau tau to sai malam yace wa in juhila al mutaqaddim to sai an ka zo an karsa cikin su wanne ne ya fara afkuwa an dai cewa aqimus salata ya zai a ce juhila al mutaqaddim misali ba mu sani ba shin bayani aka fara yi ko ko aikatawa aka fara yi amma da duk gasu malam yace to in an jahilta fal bayanu bi ahadihima la bi ainihi sai mu ce to ɗaya daga cikin su shine bayani guda takidi amma mun ba mu san shi ba tunda sai mun rike tarihin wanne ne an ka fara ina fata an fahimci mun fahimta yasa in ka dibi hadisai na sallah zaka iske wasu a aikace aka ruwaito su wasu kuma ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ina fata ana fahimta ta wa qala al-amidi imamu al'amidi ya ce ya ta'ayyanul marjuhu in kana ahaduhuma arjahu imamu al'amidi ne daga cikin malamai na usul fiqh ya ce ya ta'ayyanul marjuhu kenan ya ta'ayyanu sai an ayyana almarjuhu wanda an kari jaya in kana ahaduhuma arjahu in ɗaya daga cikinsu ya fi rijayi li'annal marjuha domin wanda an ka fi rijayi la ya kunu mu'akkidan lirrajihi bai karfafa wanda ya firin jayi kiran yanzu mu tsaya mu gani aka ruwaito bayanin sallar azhar rawi goma amma waɗannan rawin guda goma su a baki suka ruwaito yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin sallah kuma ido hankalinku da kyau sai aka samu rawi guda shi kuma ya riwaito yadda an ka yi ta a aikace yadda aka yi ta a aikace cikin su wanne ne fi ƙarfi a aikace rawi guda ne amma a magana rawi goma ne ta fuskar sanadi da abinda mutum goma sun karwaito da abinda mutum guda ya ruwaito wani ne fi ƙarfi hato mutum goma suka yi riwayar maganar da aka yi mutum guda ya riwaito aiki to ta fuskar sanadi wani da fi karfi riwaya to a nan shi a imamul amidi sai ɗauki cewa magana ce kamar tana da wani nau'i mana nau'i na a ce wato falsafa falsafa kun gane ko sai ya ce to wanda bai da ƙarfi shi za a sa gaba wanda ya fi ƙarfi sai a sa shi baya kina a wajen imamul amidi in an ka jahilta shi aikin a cikin wanga hali shi ne ya yi bayani sannan al'akawalu su ne suka yi ta'akidin shi saboda sun fi ƙarfi kun fahimta ta fuskar riwaya a nan ba a cewa a'a maganar guda goma su ne bayani aikin shi ne ya akkada su domin riwaya goma sun fi riwaya ɗai ƙarfi ba a cewa ɗai ya ƙara ba goma ƙarfi sai dai a ce goma sun ƙara ba ɗai ƙarfi mun gane ta kun san an shigo wuri ne wanda yake mai hatsari malamai usulun fiqh ta malam yace qala al-qarafi imam al-qarafi yace wa huwa ghairu muttajihun wanga magana shi a wajen shi ba daidai take ba muttajih asalin shi daga alwajhuna mutajihun na sai aka ce muttajih saboda larabawa idan harafi mai wawun ya zo ya haɗu da mai ta'un to duk gaba ɗaya game su aka yi sai a dunkuli sai ta koma ta'un wasala mine ne wasala ya iso to sai an ka ƙara alif da ta'un ba a cewa iwutasala sai an ka ce ittasala mun gane wannan wa'ada ya yi alƙawali itta'ada ya yi masa alƙawali to na dangane an ka ce wajuha abu ya samu fuska ba a ce iwu ta jaha sai an ka ce ita jaha shi yasa ake ce alittijahat akwai wani babban abin nan da ake yi a kasar qatar aljazira ittijahul mu'akis ko ba ga mani to wannan ta'un din guda wawanci to ghairu muttajihun a wajen shi imamul qarafi ya ce wannan magana ba ta da fuska ma'ana ba mai karfi bace li annal adhafa domin abu mafi rauni ya zidu fi rutubatin zanni yana tashi har ya karu ya kai matsayin azzanni matsayin zato alhasilatu qablahu wanda sun ka tabbata a gabanin shi an gane ko yace ka ziyadatu shahidin ala arba'atin an gane ko kamar ziyada hudu mai shaida na biyar kina akan hudu shi ko abin da yake son ya ce yace shi bai yadda ba kamar ba dole bane a ce sai riwaya goma su ne suka karfafar da daya a'a goman sun yi bayani kuma gudan ya zo ya kara musu karfi me matsala domin shaidu hudu ai sun isa su bada cewa mutum yayi zina ko to sai aka samu karin na biyar to ai ba laifi a ce shi ma an kara har da gyara ba laifi ina fata kun fahimce ni tawo malam yace to wa in zadal fi'lu alal qawli ko da ko wa in zadal fi'lu idan aka samu aiki ya dadu alal qawli akan magana ina fata an fahimci ni ka bayanihi sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi bayani anna kayfiyatu sawm abinda ake nufi da azumi an gane ko hiya sawmu kulli yawmin bin firadihi shine ayi azumin kowane yini daban min ghairi wisalin ba tare da an hada shi ba an gane ko min gairi misalin baina yaumaini ba sai an hada kwana biyu ba abinda ake nufi in mutum ya dau azumi aka sha ruwa mi zai yi zai ci abinci to ba tsadar ce zai yi bai ce a'a yanzu ba zan ci abinci ba da daddare in wuce kuma ba zan yi sahur ba kawai in wuce kuma ba zan yi budin baki ba shi ake kira wisal to wanga kowa ba a ce mutum kai yayi ba ma bai ma yi shi dan in ma mutum ya ce shi shi to kwana guda na kasalanta ko ba ka nan bane to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi a aikace ma annahu sallallahu alaihi wa sallam rubbama wasala shi tana yawa wani lokacin bai mayin budin baki da sahabbai sun kaso su yi bayanin wanda yace musu mi yace Allah yana shahida ni yace yadda ni ba dai da kurki ba shi yasa komai kakkai kokari kace zakai koyi da wanda yafi karfin ka bari ko ina akwai inda Allah ya mutane wani Allah ya bashi karfin jiki wani Allah ya bashi karfin kwakwalwa wani Allah ya bashi karfin fahimta wani haka dai Allah ya raba mutane to lokacin da kace zaka shiga gonar wani matsala zaka samu shi yasa in kana dalibin ilimi kaga wani na har da baiti 100 a kwana uku ko a sati daya ko a yini kai kuma bakin biyu kake da dauka to tsaya gabe din kwakwalwa ba guda bace kakwashi 100 kwana uku ka ƙara wasu ɗari to ko da aka ɗauka wasu ɗari yalla ko ka bari ko ka hukaci bari har da ana son ka tafi daidai da kai na fata ana fahimta ta saboda wani ƙarfin kwakwalwa Allah ya mishi wani ƙarfin jiki ko ɗauka tun daga turawa su da ƙarfin kwakwalwa suke aiki mu kuma da karfin mi muke aiki da karfin jiki bayan shekara biyar shida bakwai magana ta riga ta kare kuna fahimta ta da mutum ya yi shekara goma zuwa ashirin yana aikin karfi ana fahimta ta shi kenan jiki ya kare musamman 'yan dako daga zakwa su yi dako su shekara biyar goma suna dako kuma ba su kudi kuma su je dakin karuwa ya ba ta kudi kuma jinin shi mai kyau kuma ya tsatse ya ba ta ko da aka shekara goma ya mutu kunkuru ya mutu da ya yi rashin lahiya babu kudin magani kuma karfin tashi ta janyi sai a ɗauka a kai ƙauye can a yi ta kwaikwaya mai sanyi in ya tashi to in bai tashi ba shi mutu can shi yasa karfin kwakwalwa akwai wadanda Allah ba su karfin kwakwalwa wadanda kuma Allah ya ba su karfin mai karfin jiki ba ɗaya bane to shi yasa in ka ce zaka yi aikin wani zaka sha wahala amma ka kwatanta daidai gwargwadon ka ka tsaya shi yasa za ku ga malamai suke cewa galibin waɗanda Allah ba karfin hadda sai ku iske su ko galibi Allah bai ba su karfin fahimta ba shi ko wanda Allah ba shi karfin fahimta sai ka iske galibi bai da karfin hadda to in ka iske Allah ya hada mu mutum karfin hadda da karfin fahimta to nan da yake zamantowa gawurtacci na fata da fahimtar ta yanzu kuka dibi kamar kasar Mauritania wajen hadda da su da mutanen India da gabashin duniyan nan subhanallah sai ka basu har da ciwa ne suke yi da gaske amma idan aka zo wajen fahimta matsala na shi yasa a jami'a sai ka iskiran da nan sun sun samu maki mai kyau sun kare da yan Afirka amma wallahi an ka je masters wajen rubutawa sai ka iska suna ta samun daraja da ba ta da amfani saboda wajen haddace suna da karfin haddace amma wajen rubutu su iya ba an fahimta to wannan shi ne duk wanda Allah haɗa ma biyu to shi ke ba wai haddace alfiya ne yake son ai ba kuma in za ka yin bayani da larabci kuma kai ta tumikin waɗannan kawai ke mun fahimta ko to amin amin yace to fa innal bayana yakunu bil qawli wal fi'li an gane ko bayani yana iya zamantowa da magana da kuma aiki ya ce to fa'inal bayani ya kunu bil ƙauli kenan nan a wannan hali lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya aikata azumi an gane ko ya hada a aikace to nan bayani shi bil ƙauli da magana ne wal fi'ilu ya dullu ala mutlaqi talab fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aikin yana nuna cewa an nema ne gare shi shi kadai sallallahu alaihi wasallam khasatan khas shi kadai domin hada azumi na yaumaini ba tare da an bude baki ba wannan aikin ya nuna shi kadai an kalima da wannan binadbin koko an mustahabbi ne gare shi au ijabin koko an wajabta mishi shi taqaddama alqawlu aw ta'akhkhara nan koda bayani ya gabata koda bayani yayi jinkiri indai abu ne wanda yake bance shi to nan ba a hankalta ma aikin shi ana hankalta ma bayanin sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu yake bance shi to bayanin da yayi da shi za a aiki ba abin da ya aikata ba domin abin da ya aikata anan yake bantari da shi shi kadai ban sani ko mun fahimta ba yayi mata tara to nawa yace a aura hudu da wani zama aiki ha to yawwa dan mu gane matsaloli ne suka isa kalma guda biyu hatsari gare su shi yasa ilimin usulul fiqh da usulul tafsir idan mutum bai fahimce su ba karatu zai bashi wuya kwarai da gaske kuna fahimta ta ka'idodi ne masu muhimmanci kuma baka gane suna da muhimmanci sai an zo lokacin da matsaloli suka ci karo da juna na soshi nan ne zaka rikicewa to sai malam yace wa qala abul hasan al-basri abul hasan albasir ya ce almutaqaddimu minhu ma huwa albayan yace kai shi a wajen shi duk wanda ya gabata shine bayani wa alzama nasakh alfi'li almutaqaddim yace to nan za a shafe hukuncin aiki wanda ya gabata malam yace ma a imkanin jam'i tare da cewa abu ne wanda ana iya hada su tunda ana iya hadawa mi azancin an shafe dai babu zancin an shafe dai ina fata hukunci ne tunda in ya yi aiki wannan kuma ya yi bayani sai ka ce a'a aikin nashi an shafe shi da aiki da bayani da aiki alhali ko a'a ana iya aiki da su guda ya bayyana guda ya zaman tuta ki digiri shi me matsala kaga ba banci a ce an shafe wani daga cikin su babu mun fahimta malam yace qala al mahalli kuna jin mahalli mahalli wani malami na sunan shi Jalal- jalaluddinil mahalli
na shi na fara yin tafsirin jalalaini malamin imamu suyuti to shi sunansa jalaluddinil mahalli shi kuma imamu suyuti sun shi jalaluddin suyuti sai jalaluddinul mahalli malamin jalaluddin suyuti sai ya rubuta jalalaini tafsiri mukhtasar a takaice imamu suyuti ya ce wannan ya bani wahala cika shi saboda ni tsari na ban saba yin rubutu littafi dan kadan ba to da ya mutu ya yi izu talatin sai ɗalibin sai ga bai dace a bar wannan aikin haka ba domin tafsiri galibin littafi in bai cika ba za ku shi ba a cika amfanuwa da shi ba sai ce to zai cika wannan littafin sai ya ɗauko tun daga bakara sai ya kawo suratul isra'i shi dama wancan ya fara daga kafin ne zuwa nasi Allah ya masa rasuwa shi ko sai ɗauko daga bakara sai ya kawo sai ya kawo suratul isra'i to yanzu sai aka rasa yadda za a yi wanga suna na yi jalalu wanga suna na yi jalalu sai malamai sun kace tafsiru jalalaini Eh? kana zaune kana kana ana mamalar ai ɓannan da aka cikin karatu sai an ci waya wallahi matsalolin da ɗalibai suke tunkara Ka- yanzu wani ƙarshen ta ya fi shekara nawa yana wannan karatu bai san ya dalili ba abu bincike yana da shi kuma wallahi in kace mai jalal sai ce sunan wani tafsiri na ni na san shi ne shekara 30 to da ka san shi sai an kai kaka babu tahqiqatul ilmiya yana daga cikin abin da ya kawo mana matsaloli mun dauki ilimi juzaf kamar wani tarin abu ne wanda zaka kowa ka baje lokaci guda ba haka nan bane muna buƙatar in Allah ya ba mu iko ku yi kokari wato abubuwa guda biyu zuwa uku suke rayar da al'umma na ilimi abu na farko shine a karantar da ulumul ala cikin al'umma ulumul ala waɗanda kuka jin ina faɗi usulul fiqh usulul tafsir usulul hadith usulul lugha su ne nahwu sarf alqawaidul balaghiyya waɗanda da adab in an ka karantar da su musamman littattafai irin nada irin su shu'ara'ul jahiliya irin su maqamatul hariri irin su daliya ɗalibai sun ka fahimce su an ginu ta fuskar ulumul ala abu na biyu maktaba ya kamata a ce nan duk manya-manyan garuruwa musamman a nan kasar mu ta Nijar tun da Najeriya suna gaban mu ta fuskar waye mai ilimin maktaba a samu maktabobi manya-manyan maktabobi za ka je ka yi karatu ko da baka da kuɗin littafi manya-manyan malamai Sheikh Nasiruddin Albani ba dan maktaba ba da lokacin da ya fara karatun hadisi bai da ma abin da zai littafi sai da aka keɓe mai wani ɗaki shi da kanshi yake faɗa cewa wannan ɗakin hatta da shara bai dace a ce ana ajiye ba amma sai aka ajiye shi aka ce nan ne wurin shi sai ya je cikin maktaba ta zahiriya ya bincikensa ya zauna ya yi haƙuri yake ba da labarin cewa bai da kuɗin kayye exercise book unguwa yake zuwa ta mutane masu kuɗi 'ya'yansu can yake samun exercise book cikin shara saboda ɗan mai kuɗi da ya rubuta takarda biyu uku hudu biyar sai shi ya suwa dan talaka daga kai karshe cikin su- nan yake zuwa cikin shara ya ɗebo ya kyakkece waɗannan takardun masu amfani zuwa ya aiki da su to da babu- da babu maktaba da ya za a yi har a samu wannan to shi yasa muke kira wannan a yi kokari musamman tare da taimakon larabawa ku samu fili a samu waɗanda za su kawo kujeru da wani abu a yi aiki mai kyau a sayo sauran littattafai saura kuma a nema daga kasashen laraba masu taimakowa da littattafai a yi maktaba a ko'ina duk wani malami mai da'awa malami mai wa'azi malami mai hutuba ga littattafai nan kala-kala ya je ya ɗauka ya bincike ya amfana abin da ya sa ilimi kokarin muna da matsala yanzu da yawan mutane suna faɗa abin da ba shi bane babu littattafai ko ɗalibi ya san bincike babu littattafan ko malami ya san binciken babu littattafan kuma matsalar babu da wannan wayewa shi yasa kullum karatunmu in ka ji mutum ya fassara aya shekara goma in ka ɗauko fassarar da ya yau duk iri guda ce ba wani wuri inda aka ce babu littattafan wannan wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su muna fatan da kasashen laraba ko da wani balarabe ce zai zo ya aiki kun ga suna gina masallatai suna gina makarantu suna bude gidajen rediyo to a samu wanda da yin proje na gina maktabobi a gina mana maktaba 50 cikin kasar nan ɗalibai ilimi su ta karatu mun fahimci wannan da kyau abu na uku wanda ke gina ɗalibai shine a rage girman kai a zo in matsala ta samu ta ilimi kan wani ya shiga gidan wani radio ya saka ma wani kablasan can wancan shiga gidan tele ya saka ma wani kablasan wancan mm in akwai dama a zo a tattauna a fahimci juna a ba juna dalilai rashin muzakara yana kashe ɗalibai ku keɓe lokaci ko da so ɗaya a sati ku haɗu wa junan ku kuyi muzakara ko ku ba juna matsala a yi bincike amma ba a yi to shi sa ilimin sai zama to kowa ta kai ne ta kai sai radda an kai karo da waɗansu baki kana ganin kage sai a yi mabugu guda yan kukawo kaf Allah ya kyauta to qala al-mahalli yanzu mun san mahalli ko to imam al-mahalli yace walau naqasa al-fi'lu da dai a ce aiki ya ragu an muqtadal qawl daga abinda an ka faɗa kama law tafa ba'da nuzuli ayatul hajj kamar dai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi bayan sabka aya ta hajji suratul hajj kenan tawafan wahidan tawafi daya wa amara bi ithnaini sai ya umurni da ayi biyu fa qiyasul awwali kenan qiyas al-awwal na farko anna al-qawla huwa al-bayan magana ita ce bayani ko ba haka ba tunda ya ce ayi biyu wa naqsul fi'li takhfifun anhu sallallahu alaihi wasallam shi ko yana ganin cewa da an da yayi dai kira wannan takhfifi da an kai masa kamar abu ne wanda ya ke banta da shi tunda abinda zamu aiki da shi abinda ya umurce mu da shi karara mun fahimta ta'akhkhara al-fi'lu aw taqaddama ko da fi'li shine ya gabata ko shine ya jinkiri kenan in yace muna mu yi biyu sai ya zo yayi daya ko ko yayi daya yace muna mu yi biyu duk dai babu matsala takhfifin yana da alaka ne da shi tunda mu ga abinda ya umurce mu da shi mun fahimta ko wa qiyasu ma li abil hasan أن البيان هو المتقدم أما قياسي قابل أبي الحسن البصري يدوكا أن البيان هو المتقدم شيء أوجن شي بياني شيني متقدم كنن شيني دي قباتا أنقالي كو shi sai an ɗauki cewa bayani shine an gaba domin bayani magana ita ta fi fitowa a fili shi aiki ya tamilu taksis kuma wani lokacin ba sai da za a fassara shi ba to malam ya ci وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود دون بيان ني مكا cikin مراقي السعود ya gabatar da wannan amsa bi qawlihi da yace wal qawlu wal fi'lu idha tawafaqa fan mil bayana lil ladhi qad sabaqa wa in yazid fi'lun falil qawlin tasib wal fi'lu yaqtadi bila qaidin talab wal qawlu fil aksi huwa al mubin wa fi'luhu at takhfif fihi bayyin wal in an ka samu magana wal fi'lu kuma aka samu aiki idza tawafaqa sun ka zo daidai to fanmil bayana namayan mu kenan bayani ya daukaka lil ladhi qad sabaqa ga wanda ya gabata wanda ya gabata shine bayani wanda ya zo shine takidi mun yi bayanin wannan ko ba ka nan bane wa in yazid fi'lun in ko an ka samu aiki yafi an gane ko bayani yawa an gane ko falil qawlin tasib wa in yazid fi'lun falil qawlin tasib kenan shi in fi'ili ya gaba yayi fi bayani yawa to za a danganta shi falil qawli intasib in ya zamanto aiki ya karu yazid fi'lun falil qawlin tasib kenan shi bayani zai zama to za a danganta shi ne zuwa ga zuwa ga aiki domin bi domin aikin ya fi yawa kenan ko dole ne mi cikawa za a yi wal eh sai zama to ta'kidi ne eh ta'kidi ne amma bai cika ta'kidi kwarai ba tunda bai bai kai bai kai shi yawa ba wal fi'lu yaqtadi bila qaidin talab an gane ko wal fi'lu shi ko aiki yaqtadi yana hukumtar da neman aiki amma bila kaidin talab ba tare da an yi kaidi ba na umarni ina fata an fahimci bila kaidin talab kinan nan in ya zaman to aiki ya fi yawa kuma ga bayani to bayanin za a yi aiki shi tunda shi aiki dunkule yake bayani kuma a bayyane yake kenan in umarni ne idan misali manzo Allah sallallahu alaihi da ya azumin wisal amma musu yi mu hana mu da wisal kaga kenan nashi ya fi na fi yawa to kenan mu sai mu yi aiki da mi da bayanin da ya muna sai mu bar mi sai mu bar aikin nashi mun fahimci wannan wal qawlu fil aksi huwa al mubin to in an ka juya kuma an gane ko in an ka juya ya zamanto bayani ya fi aiki yawa to har yanzu da aikin za aiki da bayani za aiki domin shi yana bayyana yace ai raka'a hudu mu shi kuma ya raka'a biyu da wanda ya zama aiki da wanda ya umurce mu والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين kina sai zaman tona aikin shi takhfifina shi ya ce mu yi hudu shi kuma ya yi biyu kenan tana shi Allah ya haffafa mishi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga irin waɗanga matsaloli shi yasa kuke ganin ilimin ulumul ala da usulul fiqh da usulul tafsir shi yasa kuke ganin malamai ba sun kusa musu dan larabci akwai mai juyawa sai kaga an yi gaba an yi baya an rasa inda za a yi shi yasa karantar da usulul fiqh cikin al'umma da usulul tafsir yana da muhimmanci kwarai da gaske da usulul hadith wallahi da usulul lugha wallahi dan in ba a gane su ba kalima biyu za su rikita karatu gaba daya kun ga wanga khasa'is kin ga wani sai shiga ah to ai akwai khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam wala bincike ne mai yawa akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da su babi ne mai fadi cikin hadisai sun zo cikin littafin in ba ka diba cikin mukhtasar khalil akwai babi na khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su to in baka san su wajen fatawa kaga an shiga matsala an kebance shi da sawmul wisal mu ba a ce mu ba mata tara shi yana da yayi kai ba a ce kai ba an kebance shi da cewa ba a wurin matansa sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu ba wani ba wanda adda wannan ko ba ka nan bane an ba shi al'umma da tafi kowace al'umma an ba shi littafin da fi kowane littafi ni kake so an ba shi garin na makka da madina sun fi ko'ina a duniya ko ba haka nan bane akwai abubuwa da dama da allah keɓance shi da su to in ka yi karatu kan wannan wajen ba da hukunci sai ka jira wani ya ɗauko hadisi ya ce a'a ai shi ya ga manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi bai ma shi buɗin baki ba shi ma irin wannan azumi zai sai a ce a'a ya hana mu mu aikata irin wannan shi kenan khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zaburo ya mata tar sai a ce a'a khalisatan laka min dunil mu'minin to duka irin wannan yana taimaka maka wajen sanin yadda za ka yaƙar maɓannata yadda za ka yaƙar maɓannata mun fahimci wannan ko? to wai wai wai nan akwai wata matsala wadda ita ma tana da muhimmanci to amma kafin mu shiga cikin mu shiga cikin ta matsalatu thaniya akwai wani bayani wanda ina tsoron ya canje lokaci ko mu ƙari da ita sannan mu shiga cikin wancan bayanin ina tsoron ka a zo a samu matsala don matsala kusan hudu na almuhimmu dai tun da abin yana da alaƙa da shi bari mu karanta sannan mu wuce akwai wani littafi da ni muku alƙawarin dama na ce muku akwai littafi guda biyu da ya kamata a yi bayani a ɗebo bayani cikin su to littafi na farko bidayatul mujtahid ne wani hayatul muqtasid na ibn rushd al-hafi littafi ne mai muhimmanci daga safha ta tara a taba da take hannuna ta darul hadith alkahira daga safha ta tara zuwa safha ta sha biyu akwai wasu bai daidai kawo da suke da alaka da alkawul wal fi'il amma kafin in fara bari in fara da nau bayani shine cewa zance nassi in ya zo na bayani ana iya samun ya zo wani nassi na bayani ya yi nassu ma'ana ana samun nassu tsakanin alkawul wal kawul mun fahimci wannan sannan ana iya samun annasu tsakanin alfi'il wal qaul kun ga dibin alqibla aiki ne haka ne ko ba haka ba amma aya alqur'ani ta zo sai ta nasu din shi sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha duk cikin qur'ani ba hudu yanda an ce an umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya dibi alqibla an gane ko tami ta baitul maqdis babu nasu amma Qur'ani ya kudi cewa an shafi to kaga wannan a aikace sai bayani ya zo yi miye nasu din shi kenan qaulu shi na iya nasul qaulu sannan kuma qaulu yana iya nasul mi nasul fi'l to amma al af'alu la tanasukha bainaha intabi aiki wani bai bai zamantuwa nasu ga wani aiki zan ba ku misali sifofin sallah za ku iske wani hadisi ya zo da wata sifa wani hadisi ya zo da wata sifa sai a ci maka wata sallah manzo Allah sallallahu alaihi wuri hudu ne kawai dag bayan kafara harama wuri hudu ne kawai daga hannayensa ko ba karan bane wasu ruwayu sai sun da a'a nan yayi ko duk inda ya ruku'i ko ya tashi fi kulli raf'in wa khafdin sai yayi kafara to ba a cewa wancan ya shafe wancan kuna fahimta ta wani lokaci sai a ce maka a'a ya kama hannunsa ya tsaya buga rusan wani lokacin zuwa ga sa'id wancan bai shafe wancan salatul khawfi ka koma cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyya na wani malami da ya tattaro masail da Sheikh Hussein Nasiruddin Albani yayi da ya kawo salatul khawfi kusan ta kai sifa guda shidda to ba a cewa waccan ta shafe waccan a'a al-af'alu la tanasukha bainaha sai dai in kai wannan kana iya kai wannan in kai wannan sai kai wannan ya kamata ku fahimci wannan da kyau mun gane wannan tawo ibn rushd da ya zo cikin littafinsa wannan mukaddima tana da muhimmanci ku koma ku duba ya faɗi cewa الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم hanyoyin da ake samun hukumce-hukumce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wa'Alaihi wasallam ya ce ukuna. Kenan yan an tambaye ka, a ina ne yaya ne ake samun hukumci ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wa'Alaihi wasallam. An gane ko? To ta hanya uku ne. Ya ce in mallafu ya zama to lafazina abinda manzan Allah sallallahu Alaihi ya faɗa. Wa in malfi'ilu ko ko aiki wa in ma iqrar ko ko tabbatarwa. fi'ilun qaulun iqrarun duk in an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi hukunci ya zo sai ka tambaye to cikin su wanne ne wai ma'ana sai an tabbatar da cewa ta hanya guda uku ne ko dai shi yace ayi ko ko shi ya aikata ko ya ga ana yi bai hana ba kuma sai in ya tabbata hakan hadisin da an ka faɗa tabbas ya tabbata mun fahimci wannan ɗai kenan malin ya ce wa amma ma sakata anhu shari'u min al-ahkam abinda ba a samu bayani karara ba kenan shari'i yayin suru fa qala al-jumhur inna al-tariqa inna tariqa al-wuquf alayhi huwa al-qiyas jumhur sun tafi cewa qiyasi za a yi wannan yana daga cikin abubuwan da dalibai da dama suke fada cikin hatsari gusari ba abinda shari'a ta yi shiru ba ta yi bayani ba ka san wani dan rigima na shi yanzu na fara shiga cikin ilimi bai san qawaidul ilmiya ba akwai littafi al-qawaid al-wajiz fi al-qawaid al-fiqhiyya na Muhammad Sidqi Barno ya kamata dalibai ilimi su same shi yana da ma mawsu'a al-mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya mujalladi 13 ne ka karanta kaga ka'idodin shari'a yanzu an faɗi cewa ga abubuwa guda uku da ake samun bayani daga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ce mi na ƙarshe wanda babu ba a samu bayani kansa ba karara wace hanya za a bi yace al-qiyas qiyasi za a yi yanzu bari mu ba ku misali kun san dai akwai wani abu da aka ce ma hura ko muna shan hura ko mu shan hura akwai wani abu ana kiran shi dagi wani abu na an ce da kasar mali ya hito ya shawaɗo mu da dan nijar dan nijar dan ba a san dagi ba daga baya na shigo nijar to alhamdulillah dai tun da abin ci da sai wani ya gane ne yanzu misali ko gane ka ka ɗauko hura dakkari akwai wata hura da aka ce ma dakkari ta jaddawa an ka nuno an watsa mata ko hura an gyara an sa solani an gane ko an ka sikari an sa ka ɗauki luddai za ka sha sai ce assalamu alaikum aka raukar ladakata kawo aya da ta halatta maka ka shahura sai ka yi bayani tun da walaye hillu na hu'in jimai a hallari ko an yi fa'ala bin ilan a tsaye alama kuma lahibi to don haka ashe mun jima muna ɓalla muna ta shahura shekara da shekaru ba ba aya babu hadisi muna ta shandage shekara da shekaru ba ba aya babu hadisi kuna ganewa to nan sai a koma zuwa ga alqawaidul kubra da alqiyas Allah yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abinda a cikin kasa Allah ya halice shi ne don ku mukhtassan lakum ko min ajlikum allamu lil ikhtisas aw lit ta'lim ko kul istihqaqi antum tastahiqunahu duk abinda bai cutar da ku bisa doron kasa na abinci halatti duk abin da za ku saka inda bai dauke da wata cuta ga jikinku kuma bai zamanto irin kaya ne na kasarai ba ya halatta don haka in ba haka ba matsala za a samu tun da dai dole azgai da shahura sai an samu aya inda Allah ce ya ayyu hallabi na amanu ishirin buhura babu ta ku kuna fahimta ta to nan shi yasa ya ce jamhur saboda zahiriya sun saba shi yasa ake kiransu yan zahiriya su komi sai sun gane shi karara alhali ko shari'a ba haka take ba ayoyi Qur'ani kira'a goma na sun tabbata hadisai a hadithul ahkam galibi za ku ga malamai sun yi littattafai akan su a hadithul ahkam ibnu daqiq al-id wane ne umdatul ahkam da sharhin su to shikenan to yanzu in ba a samu sunan wani abu sai a tsaya ba za a aiki ba in babu kiyasi shari'a ta mutu domin an-nususu mutanahiya wal waqa'i wal ahdathu ghayr mutanahiya abubuwan da ke faruwa yau da gobe ba su da iyaka to in baka sani baka zaburo ka ɗauko wannan sai a samu matsala tun da yanzu in ka ce mutum sai ya baka ayat da ta ce ka shawara aga ina za samu ta sunan hura dai cikin qur'ani ana samu cikin hadisi su musu ma san hurar ba kai kai ne ka sauna bu hura shi yasa shari'ar musulunci salihatul li kulli zamanin wa makan duk abincin da bai cutarwa ko da ya a duniya ko ina akwai shi ko ko a ku kadai adda shi to ku ci abin ku halalan tayyiba ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث kun ji waga malin ya ce wa ƙala ahalu zahir amma zahira sun kace alƙiyasu fi shar'i batilu sun kace shi ƙiyasi batili na shi yasa in ka ɗauki littafin ibnu hazm al-muhalla bil atha na ibnu hazm ba mun ce zahiriya duk abin da sun ka kawo ba gaskiya bane kuma ibnu hazm ba shine ya kawo mazhaban ba wanda ya kawo ta sunan shi dawudu zahiri shi ibnu hazm aiki mata a andalus yanzu ya samu matsala da mallamai suka sa aka kone littafin shi sannan suka ce a kayan rubuta almuhalla ya yi musu raddi kuma to daga nan kuma sai ya samu matsala saboda kowa yana iya tasirantuwa duk dan adam kowane ne shi sai ya tasirantu da wurin da ya rayu da zamanin da ya rayu da al'ummar da ya rayu tare da ita da halin da ya samu kanshi kowane ne kai duk duniya kai kaɗan ka ce babu tasiri a tare da kai karya kai sai ka yi tasiri ga mutane sai mutane su yi ma tasiri sai ka yi wa matarka tasiri sai ta yi ma tasiri ko mahaukaci kuke da zamani tare da shi wuri guda wala sai mata sai cika mai tasiri shi yasa kuke ganin da yawan masu maganin mahaukata masu mahaukata magani karshe wala masu haukace su ko ba su haukace mutu hankalin su ya tabu saboda kullu suna taimaka mahaukata mutane magana irin ta hauka har su ma sun fara zama mahaukata ba sani ba jaki in kana tare da shi wallahi sai mata tasiri kamar tasiri in ko in ko kana so yanzu dai bari in ba da wani misali kusan limamin makka su dai su ko shirai ba zagin su ne nake su iba kwanci mutuncin su to wallahi in an ka ba su dai su jaki an ka ce ya ja shi kilomita biyar kafin a ci kilomita biyar sai ya zagi sun kai ɗari duk mai tukin jaki ko da an ce ma kashi zagi to an ba shi aiki dan yanzu zai kwana sai ka shake shake shake shake da an baka tukin jaki wallahi sai ka zagi ko kana so ko baka so to shi yasa kuke ganin malami ibnu hazm abin da yasa ya ƙara turewa ya cije ya ture cikin mazhabar zahiriya saboda malaman wannan lokaci an samu matsala har sun sa an kore littafin shi to yanzu zuciya ta sai ta ruhi na fata kuna fita da shi yasa kuke ganin malamin da ake gwamnati take yawan kamu karshe sai ya kai inda bai jin tsoron kamu kuna fahimta ta to shi yasa kada ka ji wani malami ya faɗi wata magana yana wani yanki ko ya rayu a wani zamani baka san zamanin da ya rayu ba baka san kasar da ya rayu ba baka san a wannan lokaci kalmomin lokacin da suke amfani da su ba a zamanin mi suke nufi da su malamin baka san inda yake rayuwa ba baka san mi addalin da ya sa faɗi wannan magana ba sai ka ce wancan malamin ya cika sa'i kuskure ne baka san mi yake faruwa ba kai in ta rayuwa in kai na aka kai wannan wurin to sai ka wuce iyaka shi yasa ibnu hazm duk masu bayani kan shi sai suke yana da gaucin magana amma in kan tibi tarihin ibn hazm ya yi karo da matsalar malamai da sun sa an kulle littafan shi to mazhabar ta zahiriya ma sai ya ƙara turewa a cikinta amma mazhaba ce wadda ya kamata ɗalibai ilimi su yi hattara in ka bi ta ƙarshe kai da kanka za ka ɗaure kanka da kanka saboda cewa za ka yi komi babu ƙiyasi to shi ko da an rasa ƙiyasi babu shari'a amma ƙiyasi kuma kai ya zama to a'a bai da dalili sai in an tabbatar da ingancin shi kuma tunda yana da rukuni guda hudu alfar'u al'aslu al'hukmu al'illa aljami'a ko ba ka nan bane yanzu misali akwai wata giya sunanta nan kasashenmu na afirka aka yanta burkutu a sunanta can wajen burkina suna yin cafalo sai wani ce kai shi bai ga inda allah ce ya ayyu hallabi na amonu inna mal burkutu haram ba ko inna mal cafalo haramu sai ka kama inda allah ce cafalo haram da a an samu matsala amma in ka ce mai a'a tsaya kai ita giya ya ayyu halladina amanu innamal khamr ita giya me yasa Allah haramta ta li annaha tukhamiru al-aql ay tasturuhu wa tu'athiru fihi to giya wanda an kasha zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da inabi an kai ta ko da zabibi ko da sha'iri ko da mi ko ba haka nan bane da giya wanda duk za a yi ko da haci za a yi ta ko ba da haci ba to waccan giya ita ce asali wanda ita ce farko me yasa an ka haramta waccan an gane ko saboda tana mi tana sawon maye to burkutu tana sawon maye hukuncin waccan haram hukuncin wannan haram al-ishtirak fil illa in ba haka bayin suna kada ga cikin rabi to ibnu hazm sai ga ya ce a'a shi bai da kiyasi ba shi yasa yayi taraddin waɗansu abubuwa to irin wannan fikir din sai kaga ɗaliban ilimi wasu sun ɗauko shi sai kaga suna ta ƙoƙarin tun kuɗi magana hadisi ya ce kaza ba tare da sun kalli faɗin mas'ala ba mu yi hattara da wannan ka karanta wani littafi ibn hazm yana da littafi hijjatul wada hijja ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yadda yayi ta to wani malami da ake kira abu suhaibul karhi in ban manta ba shi ya yi mukaddima ga littafin ya bayyana wadansu kurakurai na ibnu hazm ba duk abin da ya faɗa ba kuskure amma wannan mazhaba tana da hatsari ga ɗalibi ilimi don saboda in baka santa ba sai ka faɗa cikin rami shi yasa da aka zo ibnu hazm aka ce mishi inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir ko ba ka gani fa innahu rijsun sai an au fisqan uhilla li ghayri Allah sai an ka tambaye su lahama khinzir bi Allah khinzir nama alade to kisan alade haram ne fa innahu kaka za ka yi lahma khinzir sai an ka ce to fa innahu domini shi na kuma zuwa gani ibnu hazm sai rasa yadda zai sai ce domini shi na kuma zuwa ga al-khinzir ba yana kuma ga lahma khinzir ba shi ko qur'ani shi na magana lahmu khinzir ne domin a ka'idar larabci an kawo da mudafun da mudafun ilayhi galiban domiri shi na kuma zai zuwa gami al-mudaf ba atrab ba yana kuma zuwa ga mudaf can nadiran na yake komawa zuwa ga mudafun ilayhi lahma khinzirin domiri zai koma ne zuwa ga lahm ba zai kuma zuwa ga al-khinzir ba galibi domin kan lahm kin ake magana amma can ba a rasa ba wani lokacin yana komawa zuwa ga mudafun ilayhi mudaf mudafun ilayhi can ba a rasa ba وقال فرعون يا هامان ارب لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا كاغا اله موسى ضميري كما واني لاظنه ضميري na kuma zuwa ga Musa ba yana kuma zuwa ga ilahu ba to wannan bai cika zuwa ba a larabci amma sai malamai suka ce a ibnu hazm nan ka samu matsala fa innahu rijsun ضميري shi na kuma wannan zuwa ga lahmul khinzir ba shi na kuma zuwa ga khinzir ba amma da kana iyawa da sai ka ce a'a in an ka ce lahamu shahamu ya shigo ciki amma in an ce shahamu lahamu bai shiga ciki shi ke to amma inda wannan mazhabar take da matsala dubban matsaloli in ka ɗauki kai ka ɗauki ku saurara ku ji ko da wannan zai canji mu da lokaci daga baya sai mu inda wancan ɗin don saboda wanga ɗin tana yiwa sai mun dawo karatu sai mu ƙarasa shi bari ba ku misali yanzu idan an ka samu mutum ya yi mace ƙafafi bulala na za a yi mishi bulala tamanin ko wallazi na yarmunan muhsanat namiji ya mace ƙafafi to in mace shi ta yi namiji ƙafafi ba ke? bulala nawa tamanin to ina aya ina aya ita aya ta ce wallazina kaga allazina galibi ne na maza ne ko ba haka nan bane yarmuna almuhsanat maza waɗanda suke jifar mata da zina za a yi musu bulala tamanin to in mace ce ta jefi mace ko namiji ne ya jefi namiji ko ko mace ce ta jefi namiji ina sauran hukunce hukunce ibnu hazm da ya ce ya ce ya ce a walladina yarmuna almuhsanat na almuhsanat ba mata ake nufi ba walladina yarmuna alfuruj almuhsanat ko ko alawrat almuhsanat sai aka ce to can inda Allah ya ce wato innal ladina yarmuna almuhsanat alghafilat almu'minat nan ba shi ma farji ghafilat almu'minat Anas ban da farji da gafil ba gaskiya bane to shi yasa irin wannan maza ba kan ku dauke ta ku bi a hankali cewa hadisi ya inganta dole sai mun tabbatar da hadisi ya inganta ba mu daukar hukumci a cikin hadisin da bai inganta ba amma cewa za ka ɗauki hadisi guda ko aya guda ku riƙe da kyau sunan shi almanhaju ta jizi'i in Allah ya ba mu iko can bon fere ina son za mu yi karatu kan shi almanhaju ta jizi'i ka ɗauki aya guda ka fitar da hukumci da ita ko hadisi guda billahi ladhi cikin rami zaka sai ka tattaro mas'aloli da ayoyi da ka'idodi sannan ka fitar da mas'ala ɗaya cewa za ka ba da fatawa da aya ɗaya wani lokaci in dai ba abin ya tsaya bakin nan bane dole sai an kewaye to wannan manhajul tazyi'i ina son zan kawo shi dan tun yana da tasiri tun can can tun farkon musulunci khawarij asalin bace wasu wannan ne mu'tazila yana daga cikin dalilin da suka samu matsala yan qur'ani yana daga cikin abin da suka samu matsala duk mani mafi yawanci to kuma yanzu wannan shine abin da yake faruwa wato galibi mutum ya dauki wani nasi ya bar wani ahlul kitabi sun yi wannan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd sannan kuma ɗaliban ilimi masu bincike sai da isimaki ya ɗauko waɗansu sashe ya bar waɗansu sashe wanda yana daga abin da ke kawo mana matsala musamman a wannan lokaci da muke ciki to shi yasa in Allah ya kaddara mun ƙare karatu na al wal ma'ana akwai karatu ina ganin biyu da ya kamata a yi bayan allafzu wal ma'ana to wannan karatun in Allah ya samu na da rayuwa almanhajut tajzi'i da kuma manhajin da ya kamata dalibin ilimi ya kama manhajul mutakamil da manhajul muqarana wanda cikin karshen mukaddima in Allah ya sa sati mai zuwa mun kai karshen mukaddima zan yi wannan bayani dan haka raddi kada ka dauki abu baka san dalili baka mayar da shi na ba ku misali idan aka zo mutum an ce idan mutum ya saki ya aure mace ya mata saki uku sai ta aure wani ko ba ka bane in wancan ya sake ta kuma da ba ba ittifaki sun kai ba ai ta halatta ga wancan mijinta na farko ko fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki hazawjan ghayra fa in talaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a ko to yanzu an an ka Allah ya kaddarci wancan ya aure ta sun shekara goma ko sun haifi ƴaƴa goma ba sai ya mutu to yanzu ya halatta ta koma ga wancan a gani ba sakin ta yi ba ko ko in kul'i suka yi to kun ga akwai matsala in ka ce za ka aiki da zahiri to ba ta koma gari shi ta sakin wani aure shi ko abinda ake nufi wanga in ya take ta guda ya sake ta ta halatta ga wancan to ina ga wanda ya shekara goma tare da ita ko ashirin kuma ka ce ba ta halatta ba wani irin fito na wanga saboda bai arziki ba to kun ga irin waɗannan matsalolin ku yi murin bi a hankali wajen tattaunawa akan matsala ko wani malami wallahi ya wani littafi na yi neman littafin ban same shi ba rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya tana da wani bincike da suke zan fitar da littafai ina ganin guda hudu a shekara duk wata uku zuwa wata uku to wani malami ya rubuta littafi almanhajut tajzi'i ne ko at-tafsirut tajzi'i wanda insha Allah ta'ala na neman littafin ba same shi ba ku buga cikin internet ko Allah ya sa kuna samu tunda ba littafai ne na sayarwa ba kalima ce wa bai dole tafari da ake yi na da'awa in Allah ya saka same shi sai kaga wanda asar kuma in mun yi karatu insha Allah zan bayyana asalin wannan manhajin da kuma irin ka'idodin da ake bi da saboda dalibin ilimi ya fita to don haka ne zahiriya sai kun ji hattara da su malam ya kawo wannan yace alqiyasu fi shar'i batilun sun kace wai qiyasi batilina wa ma sakata anhu shari'u fala hukuma lahu duk abin da shari'a ta yi shiru bai da hukunci an gane ko to wa dalilul fi'li yashhadu bi thubutihi shi ko aiki yana tabbata ne in an aikata shi ya tabbata malai yace wa zalika annal waqa'i waqa'i bayna al ashkhas al anasi ghayr mutanahiya abinda kamata mu gane shine cewa waqa'i abubuwan da suke afkuwa bayna ashkhas al anasi tsakankanin mutane ghayr mutanahiya ya an ce ashkhas nan zatin mutane ake nufi ghayr mutanahiya ba ta kariya wa nusus wal af'al su ko nusus nassoshi wal af'al da abinda ake aikatawa wal iqrarat da kuma tabbatarwa wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mutanahi ai sun kare tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaura in an samu abinda ba san ba samu nassi ba qararami za a yi dole ai kiyasi wa muhalun malin yace an yuqabil an yuqabala mala yatanaha bima yatanaha abu ne wanda yake hankali muhal impossible impossible abinda bai karewa a daidaita shi da abinda yake karewa in dai ana son shari'a ta dace da kowane zamani da kowane wuri da kowane abu to sai an yi kiyasan abin da ta faɗa aka abin da bata faɗa ba amma in mun ka tsaya bakin abin da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kiyasi ba to babu babu tafiya shi yasa walladina yarmuna almuhsanati idan namiji yayi ma mace kazafi ita ma muhsanat dan da muhsanat yana da mafu shine mata kamammi in karuwa ce da ma an san ta mazina ce ce to sai da a yi mishi ta'ziri ba za a yi mishi abin nan ba to za a yi mishi bulala 80 to sai a yi kiyasin in mace ce ta yi ma mace kazafi bulala tamanin wato in kuma namiji ne ya yi ma namiji kazafi bulala tamanin in kuma mace ce ta yi ma namiji kazafi bulala tamanin saboda kiyasin waccan hala kenan da wallazi na yarmunal muhsanati da wallati yarmunal muhsanati da kuma wallati yarmunal muhsinina duk ma'anar su daya ko da nasi bai faɗe su ba to kaga in ba haka ba in ka zo wucewa na ka kai kai babu ruwanka dan mu salata an kaci sai an ce maka to mallam ya hukuncin in ya zama to namiji da namiji na ha namiji na yayi ma namiji kasafi ko ko mace ce ta yi ma namiji kasafi ko mace ce ta yi ma mace kasafi ko mace ce ta yi ma namiji kasafi ta yi ma namiji kasafi tunda nan qur'ani ya ce in namiji yayi ma mace kasafi bai ce in mace ta yi ma namiji kasafi ba kuma bai ce in mace ta yi ma mace kasafi ba kuma bai ce in namiji ya ma namiji kasafi ba duk ina zaka samu su in babu kiyasi kamo kaza su yi kai hattana yan uwa lokaci ya yi awa ɗaya ta cika kira yanzu an ka dawo sallah sai mu cika wanga bayani da ibn rushd ya kawo ko da a gurguje na saboda abubuwa da suna da muhimmanci sai mu koma cikin muzakkira mu ga abinda Allah subhanahu wataala zai ba mu dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh